أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗaukakin sarki wanda cikin iyawarsa da ƙaddarawarsa ya tara mu a wannan fili mai albarka don shaidawa da halartar wa'azi na ƙungiyar jama'atu izalatul bida wa ikamati sunna ta jihar mu ta Bauchi ƙarƙashin jagorancin babban malaminmu Profesa Zubairu Abubakar Madaki hafizahullahu wa ra'a kamar yadda iyayenmu malamai da jagorori sun gabatar da wa'azi a kan wannan mimbari tun daga bayan sallar la'asar kafin magrib har kuma zuwa bayan magrib an ci gaba da gabatar da karatuttuka muna addu'a Allah ya amfanar da mu da abubuwan da malumanmu suka karantar da mu Allah maɗaukakin sarki ya wanke mana zukatanmu ya ba mu ikon kyakkyawan sauraro da kyakkyawar fahimta. yan uwa na san cewa duk da ana cewa sai gari ya waye amma dai wayanda ba yan gari ba da wahala su yadda garin ya waye musu anan wannan shine dalilin da yasa ba dogon wa'azi zamu ba insha Allah na so in karanto maganar wani magabaci cikin tabi'ai wanda malamai sun ce yana cikin ausadu tabi'in shine makhul ashami ko ad-dimashqi duka ana fada wanda makhulun dimashki ya rasu hijirar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana 112 akwai wata magana mai cike da hikima da yayi wannan maganar tashi ta shahara kusa-kusa limamul qurtubi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahama ya kawo ta a cikin tafsirin shi aljami'u li ahkamil qur'an karkashin fadin Allah ta'ala ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum lakabi da haka da ya kalli wannan aya Allah ya ce me Allah zai aikata da azabtar da ku ma'ana me Allah zai amfana da shi dan ya azabtar da ku in shakartum wa amantum idan dai har kun gode ma Allah kun yi imani sai Allah madaukin sarki ya ce wa kana Allahu shakiran alima tuni Allah ya kasance mai godiya ne ga aiki na kwarai da bayan shi suka yi sannan kuma Allah yana da cikakken ilimi akan duk abubuwan da muke aikatawa to abubuwa biyu da Allah subhanahu wata'ala ya ambata cikin ayar ya ce in shakartum wa amantum sai malam makhulun dimashqi yake cewa arba'un man kunna fihi kunna lahu wa thalathun man kunna fihi kunna alai yace akwai wasu abubuwa guda hudu wanda duk Allah madaukakin sarki ya masa ta goma shi ya azurta shi da waɗannan abubuwan to shi zai mori kayansa shi zai ci gajiyar kayansa ba wani ne zai amfana ko ya more su ba sai yace akwai waɗansu abubuwa su kuma guda uku wanda duk Allah ya jarrabe shi da waɗannan abubuwan guda uku to bala'in waɗannan abubuwan kuma kan shi zai dawo ba kan kowa zai koma ba sai ya fara da abu na farko ya ce abu na farko shine al'imanu imani daga ran da Allah maɗaukakin sarki ya maka gata ya azurta ka da imani na ƙwarai nagartaccen imani ka nisanci abubuwan da za su lalata maka imanin to in Allah ya yarda kai ne za ka ci gajiyar wannan imanin tun a nan duniya gabanin aje alkiyama inda Allah maɗaukakin sarki zai ba da sakamako kyakkyawa ga masu imani shi imani abu ne wanda yake da daraja yake da tsada za ka ga malamai na aƙida shine abu mafi muhimmanci da suke ba shi kulawa za mu ga uslubin da ƙur'ani ya bi wajen bayyana mana tauhidi a wasu lokutan yana kiran imani yana kiran tauhidi da sunan imani ma'ana tauhidi sai a kira shi da cewa imani kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin kamar innal ladhina kafaru yunadawna innal ladhina kafaru yunadawna lamaqatu allahi akbar min maqatikum anfusakum idh tud'auna ila الإيمان نعم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون
waɗannan ayoyin malamai suna bayanin cewa al'iman da ya zo cikinsu yana nufin tauhidi kenan wannan yana gwada mana tauhidin karan kanshi ana kiran shi da cewa al'iman wannan shine dalilin da ya sa musulmi dole ne ya zamo mai imani wannan umarni ne na Allah dole ne ba suna ba kamar yadda muke ɗauka a ƙa'ida ta malaman fikihu ko musahabi a dole ne in zamo mai imani ka zamo mai imani imani a ƙidar mutahalus sunna yana tattare da abubuwa guda uku abu na farko maganar bakinmu abu na biyu aikin gaɓoɓinmu abu na uku ƙudurinmu a zuciya Allah ya ji kan al'imamul kahatsani al'andulusi cikin nuniyar shi yana cewa imanuna billahi bai na salasatin ƙaulun ko amalun wa ƙaulun wa atiƙadu janani sai ce wa yazidu bittaƙwa wa yankusu birrada wa kilahu mafil kalbi ya talijani al'imamul kahatsani ya ce imaninmu da Allah yana tsakanin ababai guda uku amalun akwai imani a aiki sannan wa ƙaulun akwai imani a maganan mu ta baki wa atiqadu janan da kuma ƙudiri na zuciya sai al-imamul qahtani yake cewa kuma imanin nan Allah ya mana gata in kana ƙara aikin da'a yana ƙaruwa in kana yin ayyukan sabo kuma yana raguwa sai al-imamul qahtani yace kuma da aikin da'ar da aikin sabon zaka ga kullun kokawa suke a cikin zuciyarka wannan yana so ya rinjayi wannan wannan yana so ya rinjayi wannan alaramma a cikin alkur'ani mai girma za mu ga umarni ne na allah subhanahu wa ta'ala cewa mu yi imani ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ya ayyu hallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi يا أيها الذين آمنوا آمنوا, بال...
آمنوا بالله.
آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله na'am والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل na'am ومن يكفر بالله وملائكته ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا kunga Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu aminu billah ya waɗanda suka yi imani ku yi imani da Allah Allah ya kira mu da sunan imanin kuma ya ce mu yi imani da Allah Ubangiji ta'ala yana umurtan mu mu dawwama akan imanin kar mu bari wani abin da zai sa mu rabu da imanin ya gitta ya shiga jikinmu shi yasa Ubangiji ta'ala ya ce to ku yi imani da Allah da manzan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko da manzannin shi shine ma'anar aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasuli da littafin da Allah madaukakin sarki ya saukarwa manzon nashi shine littafin alqur'ani wal kitabi alladhi anzala min qabl da kuma littafin da Allah ya saukar tun gabanin Allah ya aiko wannan manzo nashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce wa man yakfur billah wanda di ya kafirce ma Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan shi wa rusulihi da manzannin shi wal yawmil akhir da ranar alkiyama Allah ya ce faqad dhalla dhalalan ba'ida wannan ya bata batan ma kuma mai nisa ba batan da ake saurin dawowa ba Allah ya faɗa cewa قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم قل جميعا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض نعم.
لا إله إلا هو يحيي ويميت نعم فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون mahallu shahid Allah ya ce fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabi ne ummiyin annabi kenan abinda wannan yake gwada mana Allah umurni yayi mu yi imanin ma'anar wannan shine mu tsaya da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta to kamar yadda muka faɗa ya shafi maganganunmu ya shafi ayyukanmu ya shafi ƙudurinmu na zuciya da mutum zai zo ya faɗi imani da baki yanzu ya taka mataki na farko akwai buƙatar ya zamo wannan imanin ya yi tasiri har cikin zuciyar shi sannan a ga imanin gaɓoɓin shi suna aikata ayyukan da suke da alaƙa da imani shi yasa ayoyin alƙur'ani mai girma sun yi ta nuna mana faɗin imani da baki in bai shiga zuciya ba to imanin bai da tasiri ga mai yin shi yanzu idan mun dau munafukai za mu ga cewa da baki suna iddiayin imani cewa su ma mumine ne amma Allah subhanahu wataala ya kore musu tabbatuwar imanin a tare da su sannan in muka dauki abin da Allah ya bada labari na larabawan ƙauye sun yi da'awar imani Allah madaukakin sarki ya kore wannan da'awar qalatil a'rabu amanna قالت الأعراب آمنا na'am قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا نعم.
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم Allah madaukin sarki ya ce larabawan karkara suka ce mun yi imani sai Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka ce ba ku yi imani ba sai dai ku dai abinda za ku ce mun musulunta alhali imani bai riga da ya shiga cikin zuciyarku ba domin ta fuskar li'irabi wasu malamai suna cewa wannan wawun din da Allah ya ce walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wawul hali ce kame da lamma kuma harfu nafi ne wa jazmin da haka sai ya zamanto yadkhul shine fi'lun mudari'un majzumun bi lamma amma wa hurrika liltiqa'i sakinain shi yasa Allah madaukin sarki yace walamma yadkhulul imanu to tunda yadkhul fi'lun mudari'un ne shi kuma al imanu shine fa'ilun marfu'un ibnu malik yana cewa wa ba da filin fa'ilun fa'in zahara wa illa damirun istatar duk bayan fi'ili duk bayan fi'ili to fa'ili ne wanda duk kaga ya bayyana a wurin ka damko shi shine fa'ilin in baka samu ba to lamiri ne buya yayi kenan Allah ya ce walamma ya da kulil imanu fi qulubikum alhali imani bai riga da ya zauna ya samu tamakkuni ya shiga cikin zuciyoyinku ba wannan yana nuna mana cewa fadin imani da baki in ba ya riga da ya zama itikadin ka a zuciya ba ba zai maka tasiri ba shi yasa zaka ga Allah subhanahu wataala ya yi ta sifanta munafikai Allah ta'ala ya ce wa idza laqul ladina amanu وإذا qalu amanna.
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا نعم.
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون Allah ya ce in sun haɗu da masu imani su ce mu ma mun yi imani amma da zarar sun koma wurin shaiɗanunsu sai su ce a izgili muke musu ubangiji ta'ala ya ce yana mayan musu da sakamakon wannan izgilin kansu sannan kuma Allah ta'ala yana ƙara nitsar da su cikin ɗagawarsu kullum suna ƙara ɗimocewa suna lalacewa tunaninsu baya saiti in ji Allah subhanahu wa ta'ala kenan abinda wannan yake gwada mana shine mu faɗi imani kalmar imanin da baki sannan kuma zuciyarmu ta kudure sannan gaɓoɓinmu su aikata in ba mu manta ba farko kamin Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da zamowar ka'aba ita ce alƙiblar da za a ci gaba da kallo ana yin sallah ba nan ake kallo ba shi yasa ko yanzu ka je garin madina akwai masallaci yana nan sunan shi masjidu ƙiblataini dan ka ga ga inda da farko ake sallah daga baya Allah ya bada umarnin cewa a juya a koma can to yanzu Allah ya kira wannan sallar kuma aiki ce ta gaɓoɓi amma Allah ya kira ta da cewa imani ce wa makana Allah li yudhi'a imanakum وما كان الله ليضيع إيمانكم na'am إن الله بالناس لرؤوف رحيم Allah ya ce Ubangiji ta'ala bai kasance zai wulakanta imaninku ba. Me imanin shine sallar da sahabbai suka kasance suna kallon baitul maqdis suna yi. Kamin a ce a dawo kallon Ka'aba, Allah ba zai wulakanta wannan ba ba su yi hasarar ladansu ba. Domin inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Lalle Allah mai tausayin mutane ne kuma mai jin ƙayin mutane ne. Abinda wannan yake gwada mana Allah ya kira sallah da sunan imani kuma aiki ce ta gaɓoɓi. 'Yan uwa musulmi kamar yadda muka ce yadda alimamul kahdani ya faɗa cewa imani na ƙaruwa da ayyukan ɗa'a sannan kuma in mutum ya aikata ayyukan sako imanin shi yana raguwa na daga cikin dalilan da suka gwada mana haka cikin alƙur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kan muminai da Allah ta'ala ya gwada musu abokan gaba a yakin ahzab walamma ra'al muminu ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا وما زادهم إيمانا إلا إيمانا وتسليما
هو الذي أنزل السكينة هو في قلوب المؤمنين.
الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات.
ولله جنود السماوات والأرض نعم.
وكان الله عليما حكيما ويزيد الله الذين اهتدوا ويزيد هدى.
الله الذين اهتدوا هدى نعم.
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
إنما المؤمنون الذين إذا إنما ذكر الله وجلت المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم نعم.
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا نعم.
وعلى ربهم يتوكلون je suratul tauba ala ramma wa idza ma unzilat suratun وإذا فمنهم من ما يقول أيكم أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا yawa فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون wannan ayin duka abinda waɗannan ayin suke gwada mana imani yana karuwa to waƙi kuma ya nuna duk abinda yake karuwa yana raguwa bal ma ba waƙi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin sahihin hadisi ya ce imani na tsufa a jikin ɗayanku kamar yadda tufafi ke tsufa ya zama ya lalace ya rididdige annabi ya ce fasalullah an yi jaddidal imana fi qulubikum Allahumma jaddidil imana fi qulubina wannan shine dalilin da yasa sai malam makhul ya ce to in kai imani kai zaka ci gajiyar kayanka ya zaka ka ci gajiyar imani abu na daya shine Allah subhanahu wata'ala zai azurta ka da yin rayuwa mai kyau man amila salihan min zakarin أو أنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله يتي وند دك يي إيماني يي أيكم قري نمج كومتي إن dai yana da imani sharaɗin kenan sai Allah ya ce to lallai za mu raya shi rayuwa mai daɗi rayuwa mai kyau ɗazu malaminmu ya sauka inda yake jan hankalin al'ummarmu dangane da bakar ƙiyayya da adawa da take tsakanin 'yan banza da masu addini ni abin da nake faɗa a wannan gabar shine akwai abin da aka ruɗi mutanenmu wasu daga ciki idan mutum ya tashi sai ya ce maka ai malam ɗin shi ne ya jawa kansa shi ya shiga siyasa ku karanta tarihi ɗabi'a ta mutanen banza ko ka shiga siyasa ko baka shiga siyasa ba ko jage ba kai ka ce ba ruwanka da kowa sai sun maka shabe wannan ita ce ɗabi'a ta mutanen banza muna sane da abin da ya faru da juraic al'abid yadda yana sallah mahaifiyar shi ta kira shi bai amsa ba ƙarshe ta mashi mugunyar addu'a da Allah ya tashi kawo jarrabawa wata karuwa aka samu a gari bai ba cikin mutane ta je tayo ciki sai ta zo ta ce kuma shi ya mata yanzu dan Allah da wajuraiju yake takara ta siyasa babu sannan tarihin rabi ibnu huthaim wanda yana cikin tabi'ai mutane takwas da tarihi ya nuna cewa nagartattun mutane ne bayan Allah masu zuhudu wannan bawan Allah an taɓa ɗaukar kwangilar wata mace an ba ta kuɗi ɗai-ɗai-ɗai dirhami dubu ɗaya don kawai ta je ta fitine shi kuma ta kwatanta yin hakan to daga ƙarshe tambayar shi malar rabi ibn hussein da wa yake takarar siyasa wace siyasa ya shiga babu mutum ne zahidi saboda haka ɗabi'a ce kawai ta mutanen banza su sun fi so inda kai mai addini ne ka wulakanta ka tozarta kuma kun san yadda yanayin yadda ƙasar mu take abubuwa sun dagwalgwale sun lalace to duk sanda wani ɗan kirki ya zo zai shiga ciki kuma to sai an yi ƙoƙarin barazanar da za ta sa dole da ƙarfin bala'i sai ya ja da baya muna roƙon Allah Allah subhanahu wata'ala ya kare mana mutuncin shugabanninmu na ga malam yana mun ishara cewa lokaci yayi amma dai akara makalla zan faɗa abubuwan ko da a gurguje abu na biyun dama shine ashkuru tunda yazo a cikin ayar in shakartum wa amantum sannan abu na uku shine addu'a shi kalmar ashkuru zamu ga Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ko da alaran ma bai karanta ba wa in tashkuru yardahu lakum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid da haka Allah ya ce wa sayajizillahu shakirin so ayoyin suna nan da yawa haka nan addu'a ubangiji ta'ala ya ce qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum yawa faqad kadhabtum fasawfa yakunu lizama abu na hudun kuma shine istighfari yana daga cikin abin da ya kamata ahlus sunna mu mai da hankali gare shi domin yana cikin abin da magabata suka ce yana lalata zuciya ka rika yin zunubi kawai kawa kanka tankiya da raja'i ka rika tunanin cewa kai fa ba matsala tunda dai Allah gafara shi rahama shi tana da yalwa a'a yawaita istighfari istighfari abu ne mai muhimmanci wannan ne dalilin da yasa suka ce annabawan da Allah ya turo mabambanta zaka ga Allah ta'ala ko dai umurce su da istighfari ko kuma ya fada musu su fada ma al'umma su su rika yin istighfari annabi nuhu ya ce faƙultu sagfiru rabbakum فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا me zai faru يرسل السماء عليكم مدرارا نعم.
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا kun ga Allah ya bada labari annabi Nuhu shine manzo na farko da Allah ya aiko ya ce sai na ce ma mutane na ku yi ta neman gafara ubangijin ku domin ubangiji mai yawan gafartawa ne karanta mana farkon suratul hud alif lam ra ألف لام را na كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير gaskiya ne ألا تعبدوا إلا الله na إنني لكم منه نذير وبشير na وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه yawa يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله kun ga mahallin shahid Allah ya ce wa ani safiru rabbakum lalle ku yi ta neman gafara ubangijinku thumma tubu ilai sannan ku yi ta tuba zuwa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala hatta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah a suratul nisa ya ce mar wastaghfirillah inna Allah kana ghafurar rahima ya ce fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Malam Haruna Iman Garmu Allah ya saka ga alkhairi sai dai shugaban majalisar malamai na karamar hukumar kirfi yana da kyau a ɗan ƙara to ku dai yi istighfari saboda kun yi laifi Allah ya gyara mana a kiyaye gaba Allah ya sa mu dace na'am zan yi amfani da wannan dama zan yi amfani da wannan dama na gayyaci limamin sarkin zango tsohon kwamishinan zakka da wakafi na jihar bauchi sa'an nan kuma tsohon tsohon tsohon tsohon tsoho da yawa dai kuma mai ci yanzu ta wani bangaren a sheik hassan Uthman zango